أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق الهاد وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتاجين إيسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدم المختوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قرب الأقرابي فريد داري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على زفاي ناس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر بن وقائد وفاعل يوم الذي يهدي إلى الله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتأدبي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يومنا زمانا 20 daidai a cikin mu cikin jawahirul ma'ani daga cikin abin da ake siffanta maulanmu shehana ahmad bin muhammad attijani irin siffan da ya cancanta da shi wanda aka ga ya yi tamakkuni a kan siffofin da irin ɗaba'i'u to shine wasu daga cikin udaba'u suke masoya adibai suke kwatanta shi وقد وصفه بعض المحبين الأدباء من سادة الفاسيين daga cikin malaman fas adam Allah hibzuhu bil khilafati tasrifiya Allah ya dawamar da kiyayewarsa na khilafa na tasrifi wa kauni mazharan li amri ilahi ya bayyana cikin lamarin ubangiji wa gairu zalika ma yashuru ilaihi da wani irin abin da ya siffantu zuwa gare shi ila wasfi halihi wa makamihi an siffanta halin shau tijani da makamin shau tijani fi qasidatin lahu aw ta qasida ahabbtu irada hali itisariha na so in kawo ta kuma in takaita ta wa husnaha da kyanta wai hadi tawil ita ce baru tawili لقد مدت لمداه أعناقها إلى مدي إمام فائد النور والسر لقد مدت المداه المداه ما مواقع سني كرد أعناقها ويا إلى مدي إمام زوا أنبتن شوغبا فائد النور والسر wanda yake kwaran yadda haske da sirrori فقال لسان الحال كيف بذا وقد جدا قلبه مرسى به مظهر الأمر فقال لسان الحال sai lisanin hali yake cewa kaifa biza sai yaya za mu yi da wannan wa gada kalbuhu zuciyarsa ta kasance tana saki muzaharul amri duk wani abin da yake ɓoye yana bayyanawa ولم يبق فيه غير ذكر إله وصار له بيتا تقدس عن غيري ولم يبق فيه غيره باب abin da yayi saura a gare shi gaira zikirin ilahu in ban da ambaton ubangijinsa sirran wa alaniyatan wa sara lahu baitan yana da daki ta kaddasa an gairi wanda ya tsarkake shi ga barin wani ma'ana zuciya wa abna wa abna fi tauhidi zatan wa gaba fi بحار من التحقيق في لجها يسري وأبنى يا قاري في التوحيد ذاتا وأبنى الذات كان في التوحيد يا قارد ذات سكين كأيتا أبنجي وغاب يا أويا في بحرين cikin kogi mina ta hakiki wato kogin nan na hakika fi rijiya ya siri wato yana cikin tafiya ne a ƙarƙashin ƙarƙashin teku wa madadi sirrin min baka'in ya miku da sirri min baka'in na daga wanzuwa wa ulkiyat alaihi an rataya masa hular ta ƙaribi ulkiya an rataya masa hulat taqaribi wato adan nan na kusanta wal wasl da saduwa wal birr da jin Allah wakila lahu sai aka ce masa aka ce masa antal halifatu to kai ne halifan manzo Allah kai ne halifan rabbul alamin far farqiyan ka kiyaye wa amruka amrun duk abin da amruka amrun lahi kenan ma hakamta fa huwa ya jari amruka amrun wato lamarin ka shine lamarin Allah ma hakamta duk abin da kai hukunci fa huwa ya jari shine zai gudana wa ammatu la anwarun nubuwati faktada biha warisal kullul kamali bila hasari wa ammatu la amwaru haske ya gane ya gane shi na annubuwati na annabta fagata da sai waye gari biha warisan mai gado ne na kullul kamali dukkan cika bila hasarin ba shi ba ba, ba ta tsaita shi wa zakatu la khalaqa ya tsarkaka da ɗabi'a wa fada yunabi an min sir wal irfan wal fadl wal khairi wa zakatu al akhlaq ɗabi'ansa sun tsarkaka wa fada ya kwaranya yunabi an min sirri yana ƙuƙugowa da sirrori wal irfani da sanin Allah wal fadli da fadala wal khairi da alkhairai wa abdat alayhi mushatun min jamalihi me ya bayyana shine shafanin daga kyau lizaka qulubul ashiqina ya shafa zukatan ashikina masu soyayya lahu tajari wanda da shi yake tafiya wata shtaquhu hubban tana tana tana bukatuwa zuwa gare shi wajen soyayya wata haya tana rayuwa da zikiri da ambaton shi wa kana ladaiha tayyibul zikri wan nashari sai kasance gare ta tana da daɗaɗan ambato da kuma nasharawa wasara mahaban ya zamo mai kwarjini ne fisdori a cikin kiraza mu'azzaman abin girmawa yanzu lazi ya ga shawa filjiddi wa zikiri yanzu yana yana hada allazi ya ga shawa abin da yake lullube shi filjiddi cikin kokari wa zikiri da ambato wa tafsila ausafin yana rarrabe siffofi lahu muta'ajjiran yana ba da uzuri fa kaifa yudaku madahu ta yaya mutum zai iya ambaton wannan taqabilanul uzra ka karbi uzuri ba za ka iya ba wa za kalamun min dafilin mutaffaqun wannan kalami ne magana ce min dufailin wato karamin mutum ko yaro muttafaqun yujari jiyadan amma yana makwabta da gwaraza bilbafa min lahumri wato wajen wajen takawa tafiya daga wajen magaji alayyar da rahman ubangiji ya yarda da shi ma hanna ashikun matukan mai bege-bege liru ya sanahu in ya ga irin hasken haƙoransa fi mahasinihi gurru wato kuma yana da alamomi wajen kyautatawarsa wa ma'ashiruhu da mutanensa wa sabu da sabai birran baki ɗaya da asarin baki ɗaya shababun samarika wa shehan da shehanai zi hayatin wa zi kabarin wanda suke raye da wanda suka koma ga Allah duk amincin Allah tabbata gare mu baki ɗaya wa wasifin makamahu an siffanta makamin shehu tijani wa kamaluhu da kamalarsa wa kaza wasfu muwajiduhu haka nan an siffanta muwajin sawa ahwaluhu da halansa la ya'lamuhu ba kowa yake sanin haka ba Allah haqiqatin na haqiqa illa alimul khabiri sai ubangijin da yayi shi aw man aqalahu Allah alaihi sai wanda kuma Allah ya sanar da shi min ahlul basirati wat tafsiri da mutane masu basira da neman fahimta suma huwa shau jani la yumkinu ta'bir anhu baya yiwa ka iya faɗan sa alama huwa alai akan abin da yake kai wa inna ma yu'addiru anhu ana yi masa ta'biri ne bin ta'ijihi da natija allati tunbi'u anhu wanda take bayyana a kansa wata shiri ilai kuma ake nuni zuwa kanta wa qad zakarna min dalika qabaya mun ambaci waɗansu hukunci wajen iyas da yanke yanke iya fi dilalata ala dalika yana nuni ne akan haka kullu jaliyatun maɗaukaka Sai za ka na kazalika, idan ya zamo haka fuhu barul habamu shi ko gini mai faɗi wasi'ul azami mai lawacin girma allazi laysa lahu sa'il wanda kuma ba shi da iyaka wata kasara luhuta ya takaitar da alhuta ta ku anu gare shi bin marahili da matsaya wal maqamul ladhi yatarajamu alayhi maqamin da ake yin tarjuma ne akan sa wala yustawfa adna wasu minhu ba a cika mafi kankantar siffa daga ciki fa tabarakallahu ahsanul khaliqina ubangiji ya tsarkaka wajen kyautatan halitta wa abdalu ubangiji shine mafificin muna'imina mai ni'imtarwa warrazikina mai azartarwa famla as-sam'a kajiyar ka kosar da jin ka min mahasinihi da kyawawan ɗabi'u irin na shautu jani wa abarihi da labarinsa wa matil kalba kajiyar da daɗin zuciya min asrarihi da sirrorinsa wa anwarihi da hasakensa wa illan tastawfi shay'an minha ko da wani abu bai cika daga ciki ba bi majidil qauli magana mai karuwa wal ikisarihi da yawaitawansa wala balaga tis'a muddihi wal mi'ishari ba iya baka iya kaiwa kashi tara ba kai wa mi'isharihi ko da ɗayan goma a ɗauki kashi ɗaya wallahu ta'ala ya rizquna barakatuhu Allah ya azurta mu albarkarsa wa yunilina mahabbatahu Ubangiji ya ba mu sonsa wai da alo na fi dare min hizbi a gidan duniya da lahira mu zamo daga cikin jama'ansa wa rafiqihi ya zama mun tashi tare da shi wa min sharibin min manhali irfani Allah ya sanya mu daga cikin masu sha daga farkon ruwan sanin Allahnsa wata haƙiƙihi na tabbatarsa fa in lam nakun ahlan lizalika idan ba mu zamo masu haka ba ko kunna abadun nasu an tilkal masalik to mun yi kenan daga wannan mashiga farrasimul wududu to ubangiji mai rahama mai so a halin shi ahali ne li an yarhamu ya yi mana rahama wa jude ba mu abin da muka nema fa huwa alladhi yaftahu domin shi ne wanda yake yake budi lil murtaji ga wanda yake bukata irin baban kofa na murtaja abin kauna wayar hamu ubangiji shine yake jin kan zawil faƙaci ma'abucin rashi bittawalin irfaƙaci da jerantuwan ayari wai wuɗa ubangiji shi yake bayarwa bigayar lissafin ba tare da yayin lissafi ba wala sababan kuma ba dan kayi wani abu ba min abdi daga wajen bawa wala tisabin ba kuma sai kayi tsorori ba wa yajibu man da ahu ubangiji shi yake amsa wanda ya kiraye shi wa in sarabtuhu an da'ati nafsahu ko da na juya da shi ga barin biyayyan kansa wa hawa da son zuciyarsa la ilaha illa huwa babu wani sai shi Allah wala rahimun siwahu babu mai jin kai sai shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu wa ala alihi da alayensa wa sadi da sahabansa wa sallama da aminci tasliman da karin aminci wannan sifa na shehu tijani da irin kyautan da Allah ba shehu tijani a dunkule kenan wa ma sawabul ismi azami amma ladan karanta ismul lahil azim allazi wa adna bihi awwalan wanda muka yi magana muka yi alkawari a kansa da farko fakar kala sayyidina radiyallahu anhu shehu tijani ya faɗa ujitu min al ismi lahil azim al azam shiyagan adidatun an bani ismin layil azim sigogi daban-daban daban-daban a cikin sigogin wa allama ni fiya kai ta yata istikhrajiha kuma an sanar da ni kai shi yadda zan fitar da ismin layil azim din ma a hababtu min tartibiha gwargwadon yadda nake so in rarraba ta hauhawar da ita wa abarahu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bashi labari fi cikin ismullahi min al-fadl al-azimi ya bashi la bashi labari na fadala al-azimi girma allazi la hadda lahu wanda bai da iyaka wala hasaran kuma ba a takaita shi wa abarahu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bashi labari bi hawasi al-izam da keɓantattun keɓantattun abubuwan da aka sanar da shi a cikin ismila lazim wa kai fiye tun du'a ya biyi manzo Allah ya ba wa shautu dan labarin ga yadda zai roƙi Allah da ismila lazim din wa kai fiye tun suluki ga yadda zai yi suluki da shi cikin aikin ibadarsa wa hada al'amru wannan lamari lan yabdugu lana an ahadin annahu balagu ghayra sayyidina ba mu samu labarin wani wali ya sami irin wannan miftahan a wajen manzan Allah ba ban da shautu jari ba mu samu labari ba ko da akwai eh ce ga wani wali wanda ya samu wannan ba mu samu labari ba sai wanda muka ji daga wajen shautu jani lanu qala radiyallahu anhu shautu jani ya ce a dani sayyidul wujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani ismul azami ya bani ismul lail azim alhasun bi sayyidina ali karramallahu wajahu dama guda biyu alhasun wanda yake kebance bi sayyidina ali karramallahu wajahu ismul lail azim wanda yake banta na sayyidina ali bin abi talib ba da ana tsani ismul lail azim bayan ya bani ismul lail azim alhasun bi maqami huwa sallallahu alaihi wasallam wayannan guda biyu sunaye ne masu ƙarfin gaske su ne tasbihin annabi muhammadu su ne tasbihin kuma sai na ali bin abi talib su ne wannan sirrin na bugu a kansa kwarai na bugu sosai sai kwakwalwa sai ta tana gajiya akan san wa'in nan na yi shekaru ina ina neman in gane me yi bambancin ismail al'azim din sai na aliyu da ismail al'azim din mazala ina neman in gane me yi bambancinsu kai ana shan wahala kafin waɗansu Allah ya sanar da mu ne. Wa ƙala shehu radiyallahu anhu, shehu tijani ya ce, ƙala ni sayi laujudi, manzala ya gaya mu, hazal ismu wannan suna khasun bi sayyidina aliyu karamallahu wajahu wannan yake banci sayyidina aliyu ne karamallahu wajahu dama da manzala da shi da sayyidina aliyu haka suka zo min hadaratul ghaiba haka suka zo la yuda ba a ba wa kowa na sayyidina aliyu illa liman sabaka inda Allah fil azal annahu yasiru quduba in dai Allah ba zai zama da kai kudubi ba fil azal to kai saka samu islam ba in har ka same shi to sai dai Allah ya rubuta dama za ka zama ƙudiri yana da wahala yana da wahala su makala radiyallahu anhu ta shauja ne sake cewa ƙultulun sayyidil wujudi na tambayi sayyidina maulana rasulullahi azilli fi jami'i asrarihi to wannan ismul khas da sayyidina ali bin abi talib karamallahu wajhu to a sanar da ni dukkan sirrorin da ke ciki waje ne ma tawat alai da duk abin da ya tattaro ismin fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya bashi gaba ki daya eh ko ta ko ina ya juya an bashi izini wanda da su ji kasu yi zaton a halis mulhik maksidu ba wannan ismin ba ne ba shi ba ne amma mafitansa ne arsadu maksuru alƙabidu hata banzagi shai jakazi shai jakazi shun shai jakazi shun shai zaratijun shazara galijun ahamun sadakun hala'un yassun ahalis mulhik maqsidu na gansu guda takwas to wa'innan miftahin ne mabudin isnin ne ba shi ne isnin ba amma su suna tafiya su kansu a matsayin isnin domin dukansu isnin lalace ne domin sayidina abu jibril mika'il israfil azra'ilu ne abubakar umaru usmanu aliyu kuma haka suke to wayannan hasin din abin da ake nufi na don mutum ya koma zai koma cewa istikhraji biha yanda ake fitar da shi domin duk wayannan sirrin suna fitowa ne daga cikin fatiha a cikin fatiha suke fita to wajen fitar su daga cikin fatiha ne kar mutum ya amma su ne miftahi su ne littafi amma ba su ne ainihin muradi ba wa ma ma'abarahu bi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya baya wa shehu tijani labari an sawabil ismil azimil kadiri akwai ismil lahil azim akwai ismil lahil kadiri eh ba ɗaya ba ne ismil lahil azim daban ismil lahil kabir kuma daban allazi wa maqamul qulubul aqdabi wanda shine makami na qudubul aqrabi fa qala shaw radiyallahu anhu hakiyan shaw yana ba shaw jani yana fadan hikayan ma ahbarahu bi sayyidul wujudi yadda manzo Allah ya faɗa masa fa innahu yahsilu litalihi idan mutum ya karanta ismul kabiri da ga mai goran faida ai yayi magana kan zo yawa ismul kabiri kenan shi shi ma daban yake ismul azimi daban ismul kabiri daban ko na daban duk daban amma fa duk kuma kana neman zaman lafiya dukkan sunan azimi ne abinda ake gaya ma kawai anan ka gane bambancin tasarifat kowanne akwai irin tasarifin da yake yi kaga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa zalla ya ce kai waye faɗi wannan ya ce shi da laqad da'awtu bismillahi al-azim lallai ka kira Allah ya hayyu ya qayyim ismillahi al-azim ya ya arhamur rahimin duk zaka ji duk gaba ke daya duk ismin kullul ismi azimun to amma akwai ɓoyayyun sunaye don aka bar maka shi to in ka tayar da su komi zai iya falla to amma dukkan sunayen hakan ne kuma azimin din ne faina wuya su littali ci kulli maratin duk wanda ya karanta ɗaya ɗaya daga cikin ismin fi kulli maratin saba'una alfu maqamin fil jannati yana da makami dubu saba'in a aljanna isni ɗaya makami dubu saba'in a aljanna fi kulli makamin a kowane makami saba'un alfu min kulli shay'in fil jannati yana da yana da kowane irin abu da aka tara a cikin kowane makami dubu saba'in ka'inun min hurin abin da ya shafi hurin ne wa kusurin da gidaje wa anharin da ƙoramai ila gayatu kullu ma huwa makhluqin zuwa ƙarshen isan dukkan wani abin da aka halitta fil jannati a cikin aljanna ma adal huri banda hurul aini wa anharul asli da ko da ko ƙoramai na zuma falahu fi kulli maqami a wannan gurin ma yana da kowane makami saba'una haura'an wato huru guda saba'in wa saba'una na haran da kuma koguna guda saba'in min al'asali na daga zuma wa kullu ma haraja min fannihi duk abin da ya fita daga bakinsa habadat alai arba'atun min al mala'ikati za a ta da mala'iku guda hudu al muqarrabina makusanta fakatabu man fi su rubuta abin da ke bakinsa wa sa'adu bihi ila Allah su haura da shi wajen ubangiji wa arahu lahu a nuna masa wa arahu wa aruhu lahu ya nuna musu fa yaqul jalil ubangiji yace jalla jalalahu uktubu min ahli sa'adati ku rubuta wannan daga cikin masu arziki waktubu maqamu ku rubuta maqaminsa fi iliyina cikin aljannan iliyina fi jiwari sayyidina muhammadin wannan fa ladan karanta ɗaya ne maqami dubu saba'in fil jannati wanda kuma maqami ne ishtimali duk wani abin da ke cikin aljanna shi kuma a cikin kowane mukami ɗaya an sa wannan abun dubu saba'in bayan wannan a cikin aljanna komin yadda ya kai ka'inin minin hurin ne daga huru ne ko kusuru ne ko anharu ne ila ma gayatu ila gayatu kullu ma huwa makhluqun fil jannati duk wani abin da aka halitta a gidan aljanna wannan irin wannan haza fi kulli lahazatin min zikri wannan a kowane kiftawa ne na daga ambatanka ake baka wannan kyauta a kowane kiftawanka walau fi kulli marratin idan ka karanta bismillah azim so daya sawabu ma zakara Allah bihi ala alsinati jami'i khalqi fi sa'iri awalimi kana da ladan duk abinda ubangiji ya ambata wanda suka ambaci Allah duk halittan da suka ambaci Allah cikin dukkan awalimu la ambatan guda ɗaya ismillahi azim ɗin ya baka wannan ladan wala fi kulli maratin kuma a kowace ɗaya sawabu ma sabba bihi rabbuna kana da ladan tasbihin ubangiji ala lisani kulli makhluqin kowa ya faɗi irin tasbihinsa to Allah ya haɗa tasbihatun gabaki ɗaya wanda ubangiji ya sa a cikin harshen mutane ya dawo wajenka wa min awwala khaliqil alam ila akhirih daga farkon halittan alam zuwa ƙarshenta wala sawabu salatul fati lima ugulika shi kuma ismullah azim yana da ladan salatul fati lima ugulika bi tamaniha cikanta sittatu alafi marrati ita ɗaya fa na ismullah azim ta ninka salatul fati dubu shida ka kullu marratin minhu kowanne ɗayansa ya ninka ladan salatul fati sau dubu shida. Walau sawabu suratul fatiha ce, yana da kuma ladan karanta suratul fatiha ce, walau sawabu man ƙara alƙur'ana kullahu, yana da ladan wanda ya karanta alƙur'ani baki ɗaya, ani bi kulli marratin da kowane ɗaya na Ismail al-Azim, ajaru hatmati. yana da ladan farkon karatun ƙur'ani daga bidaya zuwa nihaya. Wa min tilka hatmati a cikin wannan hatman akwai Fatiha da Fatiha wa suratul qadari da suratul qadari walau fi kulli marratin a kowane ɗaya min tilawati daga karanta ismillah azim sawabu kulli du'ain kowane addu'a ya shiga wa qa'atil alam fil wujudi wanda ya abu cikin kasantattu sawabun azimun lada mai girma au sagirin ko karami ya ya ya hada wa kullama talahu tali duk wanda ya karanta ismilal azim talatu ma ahu jami'al mala'ikati yana karantawa ne tare da dukkan mala'iku awalimul layi bi ashriha wanda duk mala'ikun da Allah ya baka karanta ismilal azim kai kadai da su kuke karantawa wa kullu malakin yatluhu kowane mala'ika kuma da yake karantawa bijani alsinati da yawan harsunansa dan mala'ika ɗaya yana da harshe sama da miliyoyi miliyoyi fa inna min almala'ikati daga cikin mala'ika man lahu sab'una lisanan akwai wanda yake da harshe saba'in wa minhum man lahu sittuna lisana akwai wanda yake da harshe 60 wa kaza alqalilu indahu lisanun wahid kanana daga cikin su suke da harshe daya wa humul malaikatul ard wannan su ne yake nufi da mala'ikun ƙasa allati na nufi ha wanda muke cikin ta kenan kaza a habara sayyidina radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka shauja ne ba mu labarin yadda manzon Allah ya gaya min ne nake gaya muku nan akwai hankali ko? nan sai da imani to haka abubuwan to amma ƙarshen abun yadda gani a habara na sayid na rasulullah amin nabi mu kuma mun san cewa ya shau jani yana ganin manzo Allah ko muna da to gurin da za a samu tangarda kenan kai baka yadda ma yana ganin annabin ba to kaga sun tuni an riga an shiga tsakani an riga an shiga tsakani amma mu mun yadda ana ganin annabi sannan kuma mun yadda yana da shikka ne cikin amanan isar da saƙonsa haka abubuwa suke walhasilu yadda abin yake ma da mai taluhu shi mai karantawa matukan yana karanta ismin lalazin fa mala'ikatu jami al'alami mala'ikun dukkan alam tatluhu ma'ahu suna karantawa tare da shi bi alsinatiha da harshen sa kul da harshen ta kullaha baki daya wa sawabu zikrahum kuma ladan ambaton su bi jami alsinatihim da dukkan harsunan su litalil ismi yana yana komowa ne zuwa wanda ya karanta ismi fi kulli maratin a kowane daya sawa'un daidai ne qallala au kasura ka karanta ismin kaɗan ko ka yawaita ƙallala au kasura an gane an gane to za mu shiga lissafi kada shehu radiyallahu anhu sai shehu jani ce fa kultu sayyidul wujudi na tambayi manzo Allah zikrul malaki hal misru sawabu tilawatul adami shi kuma idan mala'ika ya karanta azkari za a baka lada daidai yake da kai ma irin karanta wuridinka misali a ce idan ka yi sallan jana'iza za a baka ladan dutsen kuhudu idan ka ce la ilaha illallah asqalmin samawati sab'i wal ardina ya fi saman bakwai da kasan bakwai to idan mala'ika shi ma ya yi maka irin wannan da ladanka da ladansa iri ɗaya ne an fahimci maganar? ba ku fahimta ba? aikin mala'ika ba irin aikin ɗan adam ba saboda mala'ikan kaga na ƙasa ma mala'ikun ƙasa harshensu ɗaya yana da harshe dubu saba'in wani yana da harshe amin harshe saba'in sittin lokaci daya ai akwai bayan Allah wanda in suka fito za su maka karatun ƙurani in suka zo yin karatun harasuna ake gani kowane harshe yana karanta abin da ya karanta ne shi ne ake cewa ai wata rana shehu tijjani radiyallahu ta'ala saboda ai shi ahalin tasarrufi ne shi kuma ahalin tasarrufi zai iya karanta maka alkur'ani a minti goma kai minti biyar minti biyu zai karanta maka alkur'ani daga bakar zuwa nashi kuma za ka ji an ce ibn maya ba ban karanta ba amma na ji ba so ɗaya ba so biyu ba ibn maya ba aljakni yana yana inkarin wulayen shehu tijjani mai kiran sallah ya fara kiran sallah shehu tijjani ya karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya daga bakara mai kiran sallah yana gamawa shi kuma na cewa min jinnati wannan shi ai tasarrufi ne harshe ne ba irin wanda kake zato ba saboda ai mutum zai zamo ne eh, yakun bila taswifin ne tasarrufin ilahu ne to idan mala'ika yana isar da irin wannan saƙon da harshe ba irin naka ba to kuma ladan kai ai kana da jingin a kanka shi ko mala'ika ba shi da komai la ya suna la ma'amara wa yaf'aluna ma yumaru to kai kuma ko da akwai wani abu a jikinka nin ko da kana tsarkasa akasari dai kana da nauyi akan aikin mala'iku da aikinka wajen saduwa da rabin izzati domin su a tsarkake suke ba sa iya sabawa kai kuma a rike kake saboda ƙoƙarinka ne ya sa kake kaiwa wani guri ma ba ka nauyi ya maka yawa saboda gane-gane da sauran abubuwa da na haramci wanda su kuma ba haka ba ne mala'iku to abin da ake nufi a nan shin idan mala'ika ya yi aiki ladansa daidai ne na ɗan adam sai ce kullum marratin saba'in alfa makamin kowane ɗaya yana daidai da makami dubu saba'in ne fil jannati a cikin gidan aljanna wasu abu ma zikira ba'adahu abinda za a karanta ladansa bayansa min kulli tasbihin daga kowane tasbihi wa min kulli zikirin da kowane zikiri wa kullu du'ain da kowane addu'a wa jami'il qur'an da dukkan alqur'ani wa salatul fati lima ugulika ilah da salatul fati am yankusu sawaba zikirin malaki ala zikirin adami ko kuma ana tauye zikirin mala'ika da ɗan adam a ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzala ce sawabu zikirin maliki ladan ambaton Allah na mala'ika yau za a fi ala sawabu zikirin adami bi ashar marraci a yan gane idan da za ka ce la ilaha illallahu ɗaya a baka saman bakwai da ƙasan bakwai to mala'ika in ya faɗi la ilaha illallah da ka san duk lokacin da kai zikirin Allah to mala'ika ne ke mala'iku ne ke fita daga bakinka magana zikirin da kai kuma shi suke yi kuma kai ake rubuta ma ladan ila yawmil qiyamati to idan zikirin ya fito in mala'ikan aka halicce shi yayi la ilaha illallah shi yana la'ila illahu ladan ku iri ɗaya ne kamar la'ila illahu da ka faɗa shi ma haka ne ce a maza Allah ya ce a shi yana ninka naka so goma ba maganan hankali ba ne fa maganan kimani yana ninka naka so goma to in ya ninka naka so goma ka kai kana da ɗaya kenan shi yana da kashi goma to in kuwa haka ne kaga yani annal ladhi yahsulu min as-sawabi fi dhikr al-adam fi maratin yahsulu fi dhikr al-malaki misluhu ashara marratin na malaika ana min kai sau goma wa sawabu jami'i zalika da ladan dukkan wannan ani zikr al-malaikati zikr na malaiku bi jami'i al-sanatu da dukkan harshenta littalil ismi yana da wanda ya karanta sunan ismin kadar mata lahu gwargwadon abin da ya karanta shi kalilan au kasiran ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah misali a karanta na yi bakwai to in na yi bakwai ne to asqalu min samawati sab'i wal ardi to kuma mala'iku ne suka fito daga bakina mala'ikun kuma ba ce maka nawa bane su kuma wannan zikirin suke su kuma sun dauka aikin kenan ila yawmiddin ila yawmiddin har ranar tashin kiyama wa yuktabu litaliha ajruha wanda ya fara aikin kai ne kuma za a dinga baka ladan aikin shine ai dalilin da mutum ya shiga aljanna in ya ga lokacin da ya mara fauci na aikin alheri zai ce ya rabi yarji ini la alli amala salihan fi ma taraktu qala innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'ihi aiki ya kare shine barzahun din ai eh wa min wara'ihi aiki ya kare eh da baka yi ba sai yanzu ka koma ai kana leƙawa kana cewa ina ma da a dawo da kai to haka ne shi ne ɗan adam ɗan aljanna da yake da ina ma ya dawo to san shi ne shebra shebra kake gani ke magana akan time lokaci wa haris anil auqati ayyirsin shine daga nan ne zaka gane baya kaɗan nan da aka ce mana Shehu Tijjani babu lokacin da ba a cikin zikirin Allah yake ba. Saboda kan lokaci mar fauci. Shi baya magana. Baya magana. Domin malaman tarihi sun faɗa Shehu Tijjani baya magana sau uku daga safiya zuwa awa ishirin da hudu. Magana haka kawai. Sau uku baya yi. In ba karatu ba zikirin Allah. Kaga ai an ɗaure kai. kuma an amfani lokacin. To wannan shine sirrin da ake ɗora mu yi wazifa ake ta tsallan tsiyawa suke ƙoƙarin sai an hana. Wanda in aka bar kan ba za ka iya komai ba, aka zo aka raba ka da carbi, aka sake mai da kai matsiyacinka, tintiri. Wanda inda wannan igiyan hannunka zai yi wuya ka ambaci Allah, zai yi wuya, to ko ba komai ka yi saɓon awa goma sha biyu watakila ka yi zikirin awa goma sha biyu duk ana rarrashin mutum ne yadda kar kar ya talauce da yawa kar nadama ce mar yawa Allah ke kala shi قال شو رضي الله عنه شو جاني يتي قال لي سيد الوجود بدين gane topic din قال لي سيد الوجود duk maganan da yake faɗa mu mun yi imani ya ga manzon Allah manzon Allah kuma yana mara magana ba da kan shauci jani aka fara ganin annabi Muhammad ba al-qasbalani imam al ne yake faɗa yake cewa sharhan hamziya babansa abu mai wannan littafin mai hatimatul muhaddisi wa sunansa imam al-kasbalani mai sharhan bukhari ibn hajar ya ce mahaifinsa mahaifin ibn hajar idan an tambaye shi matsala sai ce da'uni hatta as'alu rasulullah ku banni zan tambaye manzo Allah me yake nuna yana ganin annabi yace kuma duk abin da ya faɗar abin bai taɓa zuwa ya saba ba yana cikin sharhan hamziya ya ce da'uni hatta as'alu rasulullah in ya ba da amsan annabi ya ce min kaza to ba taɓa samu abin ya saba daga abin da ya faɗan ba in ya ba da amsan wannan ishara kenan ana gani to an gaggani ana gani da yawa wanda ba su yadda ana gani ba su kuma zalika mablagahum min al-ilmi amma mu mablaguna min al-ilmi Allah ya mana automatic promotion an samu daga cikin masu yarda da ana ganin ko da ba mu gani ba mun yarda ana ganin mun ci riba da mu karyata gaskatawan shi ma ci gaba ne domin gaskatawan babu abin da ya kai alkhairi a wajen Allah alali sayyidul wujudi manzo Allah yace fi awwal kalamin alal ismi farkon maganan da ya fara masa akan ismul azim amma sawabuhu ladan ismul azim wa kullu man talahu duk wanda ya karanta ismul azim min umum min umumi ummati daga cikin gamewan al'ummata falahu sawabul hatamat min alqur'ani yana da ladan yayi hataman qur'ani bi kulli marratin a kowanne daya na ismul azim za baka ladan hataman alqur'ani fakat bila za'idin babu kari yace farkon abin da manzo Allah ya fara bashi kenan hada li kulli man alima ismul azim wa talahu wannan wanda ya sai sulal azim ya karanta shi kenan karantawa daban fahimta daban warware sirri daban hasiyatu kuma daban wa ma man alima wanda ya san anna hazal ismu wannan suna ko ismu zatil khas bihi shine ismu zati khas bihi kaga karantawa daban sanin abun kuma daban kaga yi ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqini kowane abu yana tafiya ne maratib maratib in ya kai hasin biha ne wa annahu bi hususihi wa ismu zatillahi a hususiyarsa shine zatillahi duna ma adahu babu waninsa min asma'illahi daga sunayen Allah arada sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah yake nufi ma adahu min asma'illahi kulla ba wani daga cikin sunayen Allah duka asma'un asma'u sifati kaman sunayen sifa wal kamalati da cika walaysa lizati illa hadha al-ism zati bai da wani suna sai wannan sunan kala li sai ce mu anna man allamahu hakaza wanda ya san ismul lail azim kaman haka wa anna huwa ismul zatil lail khas shine ismul lail zati ismul zatil ismul zatil lail khas biha kana lahu jami' as-sawabi dukkan ladan yana tare da shi azaidun ala hadamat min al-qur'ani ya karu kaga wancan babu babu babu karuwa ya hatmatun kawai bila zaidi nan kuma ya karu wa in lam ya'lam zalika idan bai san wannan minhu daga gare shi fa laysa illa hatamatun min alqur'ani faqat irin wancan kenan wa inna man talal fatihatu wanda ya karanta fatiha bila shu'urin bai ji komai min tilawatul ismi bai ji wai akwai ismi a ciki ba ma'aha kan lahu sawabul fatihati faqat haka ne yanzu idan muka zo muna karanta fatiha ta bi ismi ai kaji اللهم إني نوت ذكر الفات اللهم إني نوت ذكر ساعة الفاتحة لما أغلق اللهم إني نوت فاتحة بنية الاسم العظيم الأعظم حاس بمقام سيدنا رسول الله idan ka zo za ka dole zo karanta fatiha fatiha ka karanta sai haka ne idan ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu qafa uku sai ka ce da niyyar karanta alqur'ani ka samu in ka ce fatiha kul wallahu kafa uku kai shiru ba da niyyar karanta alqur'ani ba ai baka samu ba ko samu to kenan ashe motsin wani niyyar da take ciki saboda innamal a'malu wannan shine yake daukan mutum ya kai shi gurin da ba za ka iya zuwa da kanka ba an gane an gane amma wanda ya karanta fatiha shi kadai wanda ya karanta fatiha ko a motsinsa a cikin fatihar nan akwai ismillah lazim a ina yake ban sani ba amma dai ka san akwai ismillah lazim a cikin fatiha to wannan niyyar ita take baka ga abin da ka karanta wai na man talafa la shughul min tilawatil ismi ma kan lahu sawabul fatiha faqat wa man talaha ya tikil tilawatil ismi al wanda ya karanta ta amma yana itikadi akwai ismillah al-azim ma liwujudu hurufiha saboda akwai harafan ismillah al-azim fiya kana lahu sawabu tilawatiha yana da ladan karanta ismillah al-azim wa sawabu yana da ladan karanta fatihatu wa sawabu tilawatul isma yana kuma da ladan karanta ismillah al-azim tare da ita an gane su makalar radiyallahu anhu sai shauja ne ya ce ta'ammalu bil afkar ku lura da tunani kam ta'alamu annahu la yaqumu litilawati hadha al-ism ibadatan kam da yawa ta'alamu sun san annahu la yaqumu babu abin da ke tsayarwa litilawati hadha al-ism ibadatan ba wanda yake tsayar da ibada akan wannan wato shi karanta ismillah lazim abun a cikin fatiha ne fatiha ne a cikin fatiha sirrorin suke shi yasa walaqad ataytuka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim idan kai tunani zaka gane karanta fatiha da ismul azim karanta fatiha daban karanta fatiha binatul ismi kuma daban to idan ka karanta shi a matsayin ibada to menene zai zo maka ai mutum yana iya karatu yana karatu ma bila tafakkurin wala tadabburin karatunsa ba zai zama daidai da mai tafakkuri da tadabburi ba ba zai ɗaya ba Allah ya tsina cin. Kala sayyidina radiyallahu anhu. Shaujan ya ce, Sa'altu min Allah an yufi ni za mu ga yana. Za mu ga Bismillah al-Azizin ne dai za mu ta kokarin warware shi. Allah ya ƙarfa mana asiri. albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق أنا أشر الحق والحق والعادي إلى شرائك المستقيم على آله حق قدر من تهر لك صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن أو مكان من ضربة تمشي كل عدد عدد ما في علمك آهل أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتح